الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
cikakken kuɗi ta tafi Allah subhanahu wa ta'ala da kowa da komai wanda a cikin ikon da ta mun ga sake samun dama halatta a wannan wuri mai tara albarka domin ci gaba da tafsirin muna alqur'ani mai girma a cikin wannan wata da girma wannan Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gayin gaskiya sannan kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita ‘yan uwa musulmi a yau muna 23 ga watan Ramadan. Hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta 1447 wanda kuma shi ne daidai da goma sha ɗaya ko sha biyu شاذ sha biyu ga watan Mars. Miladiya ta Annabi Isa alaihi salam tana shekara ta 2026 kuma har yau muna nan a cikin suratul Ma'ida suran nan ina gaba ta karuwa tunda wannan shine kusan darasi na karshe a yau gobe insha Allah sai mu rike baki dai da nasiha eh a cikin suratul fa'ida mun koro bayani bisa kan wasu hukunce hukuncen da Allah subhanahu wata'ala ya ambata bayan ya yi mun bayani bisa kan abin da ya shafi ahlul kitab to akwai wasu hukunce hukunce wanda Allah subhanahu wata'ala ya koro wanda suke da alaka da abubuwan da ya ambata can baya in ban mance ba jiya mun yi magana bisa kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira waɗanda suka yi imani ya ce musu kaf ku haramta ma kan ku dada dan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta haka kurum dan zahirin imani kawai ka ce kai ka bar cin nama ma kwata kwata fi sabilillah kai ka bar fata musa gado bai matsala fi sabilillah kawai a aka kai haka an samu safa su wasu daga cikin safa annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga jiya sun ce haka wani ma shi ciya ma bai ƙara ma auren kwata kwata wani shi bai ƙara ma cin abinci cikin yini shi azumi zai zai wani bai ƙara kwana kawai kiyamu da zai zai haka haka gai wasu mata suka yi ma su al'auran mata su da ɗan namiji ma su yanke ta duka abuja gani ba ka gani to aka war mutane da zahirin imani ba abin da ba za su iya yi ba wani sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai me yasa ba za su ma yi ma kansu da daka ma duka su huta da duniyar ma duka ba annabi ya ce musu a'a kur kan ku haka to ana faɗin mutane ba abin da ba za su yi to mun ga wannan haramcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na cewa kan ma halatta mu kan mu abin da ya haramta mu mun gane ko yace ko mu ci daga abin da ya arsata mu da shi wanda yake na halak kuma mai daɗi mun gane ko to bayan wannan sai muka zo kuma sai muka yi bayani bisa kan abin da ya shafi hukunce hukuncen rantsuwa rantsuwa wace iri ce ake yin aiki da ita aka ce wace iri ce an ba aiki muka ce rantsuwa ya sassa irin ta kuma cewa magana ba a yin aiki irin su la wallahi ba la wallahi ka ce a'a wallahi ba haka ake eh wallahi haka ake to wannan wallahi ba a ɗaukata a matsayin rantsuwa wannan kai kafara saboda sun yi magana ta kuma ta riga ta garwayo da maganganun ba in gane ko sai muka ce rantsuwar da ake aiki da ita ce rantsuwa wadda mutum ya kudurta niyya a kanta to sannan muka ce yanzu idan mutum ya rantsuwa kuma ka fara ta kama shi muka ga yi wani irin hukunci ne a kan shi menene ya kamata ya yi muka ce fa fa kafaratu kafara shi it'amu asharati masakin ne ce da miskini guda hudu min awsat ma tud'imuna ahlikum kenan na daga tsaka-tsakiya abin da kuke ciyar da iyalan muka ce auki sun ko kuma wa'annan muskin nan guda goma ka tuhatar da su muka ce magana mafi rinjaye ita ce ka tuhatar da su da abin da suke yin sallah da shi mun gane ko sannan muka ce auta hariru rakaba ko kuma mutum ya yanta wayar bawa guda ɗin tak bawa wanda yake umri sannan sai muka ce to idan mutum ya rasa ɗaya daga cikin wa'ancan talaka ne talaka kuma ya ɗauko mu kan shi rantsuwa to sai ya ce ya azumi da al'umma ya da isoma mun gane ko kamar lam yajid fa siyamu salatu ayyam wanda duk bai samu ba sai ya ce ya azumin kwana uku Allah ce zalika kafaratu aymanikum idza halal to to kun ga bayan bayani akan abin da ya shafi Yahudawa da Kiristoci Allah ya yi bayani bisa kan abin da ya shafi hukunce hukunce guda biyu to yau za mu ganin na uku ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aya ta 90
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm بسم الله الرحمن الرحيم hmm يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان hmm فاجتنبوه لعلكم تفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani mun ce wannan sura ita ce wanda ke da adadin ya ayyuhal ladina amanu wanda yake kowace yawa a cikin alqur'ani mai girma kuma ita ce sura ta farko wadda ta fara buɗewa da ya ayyuhal ladina amanu daga bakara zuwa zuwa nasi to saboda haka har yau Allah yana kiran wanda suka yi imani yace ya ku wanda suka yi imani innamal khamru wal maisir lalle ita giya da caca wal ansar da duwatsu wa'anda kuke yanka abubuwan ku na dabbobi a gindinsu wal azla da dukkan abubuwa wa'anda kuke neman sa'a da su to ku sani da su da kazanta ce mai na amali ke fara kuma daga aikin shi da ne fata ta nibu ku risance shi la'alla ku tuflihu dan ku samu babbar نعم
wannan aya idan ka karanta irin su tafsir din ibnu kathir da tafsir din imam qurtubi da tafsir din ibnu jarir al-tabari da sauran tafsirai zaka samu sun koro hadisai daban-daban karkashi bisa kan menene yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya kuma yaya aka yi ta sauka abin da zai iya rikewa shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaito ba shi kadai ba da wani shi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah yake cewa an haramta giya mataki uku lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya tarfa mutanen Madina suna shan giya su mun gane ko suna shan giya ta su suna yin cace ta su amma duk da haka nan sai suka tambaye shi ya manzan Allah menene hukuncin shan giya shine sai wannan aya ta sabka ta cikin suratul baqara wada Allah subhanahu wa ta'ala ke ta yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambaye ka ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya shafi iya da kuma caca ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, sai ce kun bi ibadin kabirun wa manafiqun lin-nas ka ce musu a cikin su idan da giyar da tatar akwai zunubi wanda yake da girma ko kuma akwai laifi wanda yake da girma amma kuma wa munafiqun linnas kuma akwai amfani ga mutane amma ka sani wa ismuhuma akbaru min nafihima zunubin da ke da kwai cikin su da laifin da ke da kwai cikin su ya yi amfani da ke da kwai cikin su. kaga dai ga mai hankali na wurin ya kamata a ce kaga gano nan an gane ko Mm.
to tun daga nan ire-iren su in Umar bin Khattab suka dakata Umar bin Khattab sai ya ce to ya Allah ka mun bayani cikakke gamsashe warkakke game da abin da ya shafi giyar ni dai cikin raina ina jin cewa kawai harfa ta tsari amma wanda aya ita kaɗai ba ta sa ka zo ka ce mutum giya ta haramta yanzu sai aka ta tafiya haka aka ta tafiya mutane suna shan giya su saboda an ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kuma an ce fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas akwai amfani da mutane a nan al'imam shafi'i a cikin littafin shi wanda ake cima al-muwafaqa nan ne ya buga wata ka'ida wadda take cewa a duniya babu wani abu wanda yake alheri ne ɗari bisa ɗari sai lahira ake samu shi aljanna ce alheri ɗari bisa ɗari wuta ce sharri ɗari bisa ɗari kina a duniya ba alheri ɗari bisa ɗari sannan kuma babu sharri ɗari bisa ɗari ya ce ya hidda shirka ita shirka babu alheri ɗari bisa ɗari mun gane ko Me yasa ya ce haka nan? Ya ce in ka kalli dukkan wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ana samun wani amfani a cikin su. Yanzu ke ba ana samun amfani ba. mutumin da ke sai da kwaya ko wanda ya kai shi kuɗi ka gani ya fi alherin da ya kai ga kuɗi kyau yanzu wanga zamanin da muke ciki ko ba kuɗin da yake nema ba to ƴan kwaya ƴan kaɗan ta iya sai maka abin da bufin shinkafa bai sai maka shi yanzu shinkafa nawa ne yake rike wa kuɗi kwara nawa ke da kuɗi ka san tana da yawa ko kilo nawa ne ke da kuɗi kilo fa ishirin da biyar sai a ce maka jika goma sha biyu kawai amma ka samu kwaya daidai buhun shinkafa ka ga nawa za a baka to kaga kenan kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas akwai amfani ga mutane a ciki to amma sai Allah ya ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima cutar da ke da kuma ciki ta yi girma amfani da ke da kuma ciki to kenan in ka ce a akwai amfani to kuma sai ka dawo kuma sai ka riba ka ce a an ce cutar kuma ta yi amfani yawa Oh. To daga nan wasu na ce muku suka fara kamewa. ana nan ana nan ana nan mutane suka ci gaba da shan giya su sai dai an ce akwai amfani ko kakalafi kuma ba a ce ku bari duka baki ne ba yanzu da nan wani mutum mutumin Madina sai ya zo ya ba mutane sallah ya shawo giya ai ku sai ayoyi suka ji burburci shi ya ta kabra yana ayoyi sai a gano giya ya sha Ah! haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin ta to ga fa wani can fa ya shawo giya kuma ya zo masallaci ya ba mutane sallah nan ne wacan aya guda ta sabka wanda ke cewa ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wanda suka yi imani suratul nisa ne ko kada ku kusanci sallah kuna cikin halin maye saboda kun sha giya hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke gani saboda ka iya zawa kana maye kai maka ka bugun ya ta maimakon ka nema wa kanka gafara ka nema wa kanka tsinewa ta Allah shi yasa aka ce hatta da maye ko da na kwana ne kana jin kwana ko ka tashi kiyamul layl annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai har kana cikin maye da na kwana ba ka san abin da kake karantawa to sai ka kwanta har kwana ya sake ka sannan sai ka tashi me yasa har ka san abin da kake gani saboda a ya samu wani ya zo ya zaki kanshi kaga akwai matsala to sai aka ce masa kada ku kusaci kan ku zo ku kusaci sallah alhali kuna cikin maye har sai kun sa abin da kuke gani kidan kaga nan menene kuma kaga shafuƙe ne ko kuma zuza tsara ce ta biyu kidan wannan ke nuna cewa idan lokacin sallah ya kusanto kar ka sha giya ka sha abu ka bayan sallar asuba kenan kayan kare sha biyu ta sake ka can kusan sallah kenan kai ka ƙara sha har sai an yi sallah idan sai idan aka yi sallah azhar dan lokacin da ke da tsakanin azhar da asar kaga bai kamata a ce ka sha kaga sai ka bari ko yanzu sai ka bari sai an yi sallar asar tsakanin da asar da magriba akwai dan nisa kai anya in sha ko ka in sha kaga wani ba sai sha in ma an samu wani ya dan gurba ko a gane ko to yanzu sai bayan sallar isha'i to sai sha abin sheku yanzu dozajin din da kake ɗauka na giya ya rage ko bai rage ba ya rage kai Allah da hikima ne. Bari mu shi ƙarshen hadisin sai mu dawo so mu yi doyi kimomin. Yanzu da aka ce haka nan aka ce haka nan ran nan kwatsam mutane sun saba ba su shan giya a cikin yini sosai sai cikin dare ko kawai sai waka aya ta sama. Aka ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda suka yi imani innamal khamr lalle ita giya wal maisir da ita caca da kuke yi wal ansar da duwatsun nan wa'anda kuke yanka dabbobi bisa kan don saboda bauta mun gane su ta wurin ko ina ganin cikin hurmat alaikum wa maitatu wa damu lahum kafir wa har zuwa karshe ko wa ma quliha ala nusub ne nake san ka da abinda aka yanka akan duwatsu wanda ake yin yankan kayan bauta bisa kan su shine wa zuwa ala nusub to nusub din nan shine ko aka kawo ne wal amsa duka shi ne kake tsammanin wani abu ne shi ne da mu wa an tastaqsimu bil aslam ta muka gani ko to wal azlam nan gudu su azlam su ne akusa wa'anda mutum ke rubuta kamar misali in mutum zai taya yi baraguru akwai akushi guda uku da za ka kawo ka jiwa cikin guda an rubuta mishi i guda an rubuta mishi kakkai guda ba a rubuta komai ba to sai ka karkada su ka karkada su ka karkada su in za ka yi balaguro ka taya mai misali to in ka jawo in ka shawo tahi sai ka ce to shikenan ta yasa eh akwai sa'a a kusa mm
in ko ka shawo kar ka tahi To.
to ba za ka taya ba.
ba sa in ko ka shawo nan sai ka ce to ka saki kai sai ka sai haka shawo in ko a kare ba hauka da Allah to haka mutane sai ka saki suna yi. to wannan aya ko da ta sauka Allah ya ce musu rijisun kazamta ce min amalin shaitan daga aikin shaitan ne fajita ne ko kuri sance shi la'allakum tuflihun dan ku samu mafara sai ka dawo imam shafi'i a cikin al-muwafaqat yake cewa akwai wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kallon dabi'an mutane wajen haramta su giya tana ɗaya daga cikin abin da ke kama kwakwalwar mutum irin su taba irin su kwaya da sauransu idan ka ce ka raba mutum da su lokaci guda a saboda suna wani sinadari wanda yake sa mutum ya kamu da wannan abin yanzu kaga shayi yana da irin wannan abu. wanda in baka sha ba sai ka kawai duk ba kai mm wani kafe in baka sha ba sai ka ji kawai kai kamar ma a jirgin kake kwana ma kake take ta hamu giya ita ma in ka saba sha za ka dole jirgin mun gane ko taba ita ma tana da irin wannan to yaya ake wajen rabuwa da su wanga ayoyin guda uku sun nuna mu yadda ake rabuwa da su mm
yanzu sai imam shafi ne yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala kasancewa ya san halayya bayi ya san ɗabi'un bayin shi to a wani nau'i na haramci wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi kai tsaye saboda idan kana son a yi maka biyayya ko da anan duniya ne to kai umuri da abin da za a yi maka biyayya a kan shi laraba suke ta iza aratta an tuta fa'mur bil mustata in kana son a maka da'a kai umuri da abin da ake iya maka biyayya masa kai mm yanzu ba ka za ka ce ma ɗan yaro ɗan ƙarami ka ce mishi ya ɗauki kuma ka bar mishin kama ɗan yaro ɗan shekara ɗauki mu gudun nan ce ko me za ka mishi ba zai ɗauka shi mm
me yasa saboda abin bai iya sai kama ya ce ba ba ni da sai ka ɗauke shi to sai dai ka kashe shi gaskiya a taurin ka ke gare ka ba ka da hankali to kai da ke da taurin ka kai ne ba ka da hankali gaskiya mm me yasa saboda baka umarce shi da abin da yake yi to shi yasa in ka zo ka ce za ka ran mutum da shayi ko kafe ko wata giya shi ko wata taba akwai wani mutum da na shi yana cewa ita taba da guda guda ake shan ta. haka kuma da guda guda kake barin ta kamar zan san duk wani magani yadda ka sha ta da guda guda ka sha ta to haka da guda guda za ka gudu to shi yasa idan ku kalli ayoyin za ku ganin cewa Allah ya yi irin wani tsari irin tsarin likitoci na cewa a ɗora ba mutum magani da kaɗan kaɗan ya za a kai kana masassara in aka ce sai ai kwana uku ana ma allura in aka yi su yini guda za ka yi. mutuwa za ka yi.
mm
haka ne to haka duk mutumin da za ka cewa sai ya bar abin da yake nan take na shan giya ko kuma shan taba to mutuwa za yi. ka ce daga yau to shikenan mun tsame ka daga shan taban nan ba a baka ita shikenan a kai ka a rihi wani waje ƙarshe sai ya yi dabra da mutuwa kuma bai mutu ba.
gaskiya mm haka ne ko to Allah saboda ya san da wannan ya san ɗabi'ar ɗan adam cewa sai da kaɗan kaɗan ake raba shi da abu. to da kaɗan kaɗan ne ya haramta su farko ne sai aka ce to akwai zunubi mai yawa a cikin su da taban nan da caca ita taba ta yi kama da caca wajen ratayuwa ga ran mutum mutum ɗan motsi jigili kusan jigili ya kuku a wasu ne sun sani wasu ba su sani mm
kartaki uban yan wani shi uban su shi ne kartaki mm
ba aka ce mutum wannan kartaki ne to yan wani shi ne uban su in ma aka zo in za a mutum ya sa riga shi kartaki yake baya aje ta
mm in aka ce shi zai yanke hukunci mm to shi uban su ne uban yan mota ne wannan mm gane kusan kasa an gane ko to akwai jigili shi jigili ya kai matuƙa wajen zama ɗan ɗan mudi ke sa ake tafi haka to yanzu jigilin da ya kai matuƙa wajen zama ɗan mudi wanda akwai wanda ba in aka zo komi ka bashi sai ya kaɗe shi wajen mudi ka sai mai salula ka aika mishi gida ƙauyen su wallahi sai dawa ba da yadda ya ya kaɗe gida wani iyakar zama jigili da rigar shi da wannan shi naka jikin shi zai kaɗewa a biyo shi da gudun gida ya hidda kayan ya mika ya hada cikin ɗakin masu shi subhanallah kai saboda abin ya kama mutum zuciya kawai wai tunanin ta zai ci mm har kayan shi da ciki sai an canye duka baki to yanzu irin wannan mutum ya za ka ce mishi ya bari take to kaga shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa haramun ban kai tsaye amma ya samu su shakka bisa kan ta gaba a iya haramta shi mm
shine sai ce qul fihi ma ithmun kabir kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihi ah to to bari mu fara bari da kadan kadan wasu suka fara bari wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin cewa shi tun kafin musulunci ma ya zo ya bar shakiya irin sa Abubakar Siddiq tun kafin musulunci ya zo suka bar shakiya wani ke ba da labarin cewa kafin musulunci ya zo abin da ya sa ya bar shakiya giya ya sha ya je gidansa ko shi ya zage ta ya yi mummuwa far sake mm ya yi zagi ya dawo yanzu da sa'a ta yake baki labarin wata ka sa abin da kai je daga ran da yake to shi da kai wajen a ta ta ta haramta ka kashi gaskiya mm to akwai su diya daga cikin sabai wanda ba su shan giya kuma ba su ma taɓa shan ta ba. kun gane ko mm ina sa abubakar siddiq da sauransu abubakar siddiq bai taɓa yi ma gunki su biyu ba irin yadda sauran suke irin ɗabi'a an daɗa ɗabi'ar shi sallallahu alaihi wasallam to haka irin shaye-shayen giya nan duk ba su yi shi ba mun gane ko mm
To kaga da aka sa musu shakka tun daga nan an musu allura ta farko mm
irin wannan da ake ce maka ta musu sana kwana uku.
mm To tun daga nan an maka allura. Shi yasa nace muku Umar bin Khattab lokacin da aka kira shi aka gaya mishi wannan ayar ga abin da Allah subhanahu wataala sai ce sai ce ya Allah kai mu bayani bayani warkakke dangance da abin da shafi kenan. Can kwana biyu aka samu wannan mutumin da ya zo ya yi cakuɗa karatun sallar saboda ya sha giya.
mm
annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ga aya Allah sa cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku wanda suke imani kanku ku kusaci sallah kuna cikin halin mai
subhanallah to
mm
to ci gaba zamu tuba mana tunda mm
kenan kaga wannan aya ta zama mi ta zama allura ta biyu kenan mm
shi ma da aka kira Umar bin Khattab aka gaya mishi sai ce ya Allah ka mun bayani warkakken bayani dangance da abin da ya shafi giya yanzu ran nan wasu sun yi giyarsa sabuwa mm
Anas bin Malik yake bada labarin ya tafi gidan wani sahabi. Ya ce muna ɗaya daga cikin waɗanda mu ke shayar da mutane giya. Anas bin Malik yake ambata. Ya ce kawai yana cikin gida ya ɗauko ɗan akushin nan da ake ba mutane giya. Ya ce kawai sai ya ji wani mai kira yana yi kuwa waje. Sai mai gidan yake ce mishi tafi waje ka ji menene wace ya kwace ake yi cikin Madina.
mm Ya ce ko da yake sai ya ji ana cewa ai an haramta giya Allah ya saukar da aya an haramta giya.
to mm ya ce ko da na dawo ya ce ban bari ba wani ma ya shigo cikin gidan ma ya muga abin da ake ya ga abin da ake yi ya ce ba wanda ya shiga ba wanda ya fita sai da muka zubar da wannan giyan baki ɗayanta kaf mai gida ya ce a zubar da ita.
mm
Ran da aka haramta giya cewa aka yi hatta da eh, saki hanyoyin da ruwa suke bi suna wucewa na madina sai da suka cika da giya musulmi duk sun zubar da ita.
to annabi yasa aka yi kwace an harba to kaga kenan eh wannan yana nuna maka cewa ashe tadarruj aka yi da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan aka bi wajen a haramta wa mutane wannan abu mm wannan yana nuna maka cewa addinin musulunci in aka zo wajen da'awa akwai salo da ake bi wajen kiran mutane zuwa ga Allah ba wai haka kawai kurum kawai ka zo ka samu mutane ke ta podcast kan na musu kana nuna musu ta ai kaza haramun ne kaza ma haramun ne kai kaza ma haramun ne ba ka bi daki daki mm a kai ka wani ƙauye wanda mutane suna shan giya ce ko kuma a kai ka wani ƙauye wanda mutane suna da wasu miyagun ɗabi'unsu rana guda ku zo ka ta haska su bisa kan wannan abu ba a yin haka na a cikin hadisi da kaɗan kaɗan ake bi kun ga hadisin mu'az bin jabal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa yaman ce mishi tashin farko ka fara sanar da su tauhidi sai in tauhidi ya ratse su sannan sai ka zo ka kawo sallah ka aza in ta ratse su sannan sai ka zo ka yi magana zakka kuma zakkar da hikima ya kamata ku kawo da gai to ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta wani abu daga cikin dukiyarku wanda za a ɗiba kaɗan a miƙa ma talakawa daga ciki wannan abin yana ƙara danƙan ƙauna da soyayya tsakanin ku da talakawan da ke da cikin garin ku saboda duk inda mai kuɗi yake talaka haushe yake ba shi wannan gaskiya ne wallahi kana cikin kana fama kana neman kilan shinkafa kaga wani mutum ya wuce da gudu cikin mota cikin sanki dole ka ji haushi wani ka zo ka tarra shi ire-iren wannan tiyan nan guda da kake nema ko kuma wannan kilan shi buhuwa ne ga yanan sun hidu shi bai san ma iyakan mabuhun da ke da cikin shagon shi ba dole ka ji haushin shi ba to amma in wannan mutumin ya taɓa ɗaukar buhun shinkafa ya miƙa ba ka ba ka yi haushi zakka tana sa ko kuma sadaka tana sa duk gaba da bakin ciki da ke da ko tsakaninka da wani ta mutu duk gaba da kake ganin ana yi cikin abu tsakaninka da mutane wallahi shikabi tana yi maganin ta ko shikabi duk mutumin da yake cewa kana ba shi haushi ba shi shikabi a wani ne ha kaza a to am sure daga ran nan soyayya ta ba raba rasa fara ta kan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tahadu tahabu ku dora ba junan kyauta sai ku sauki nan don kwanakin baya ba wani ya zo ce munan ramadan basket kaza kaza ba na ce inda yana da kuɗin baya tambaye mu ya ake ana samun zuciya yarinya ba da kyauta bane ba kai zo ka ce imani za ka gwani kai ustaz ka gani a samu wani wanda ko kurhun lahu bai karanta bai gama da ke. to haka ne ita kyauta tana sa dankon soyayya tsakaninka da namiji ma ba ma mace namiji ma zai jin kawai wancan mutum yana burge shi saboda yana bashi a da in mutane suna cewa ware bai bai bada ware bai kaza in ya samu wani mukami na siyasa ko wani abu ina ganin da yanzu to kai da ka zaɓe shi saboda ya baka ha da ina ganin lahin wannan sai da na karanta wani hadisi bara wanda wasu mutane suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce akwai wasu mutane guda biyu wanda suke son su shugabance mu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kake gani ya kamata mu zaba suka ce amma ga halayensu suka ce guda ɗan kamo ne bai ba da kuri shi kuma guda yawan kyauta gare shi annabi ya ce ku zaɓi mai kyauta to daga nan na gano me yasa ɗan siyasa ke yin kyauta kuma halaka ce kyauta shi ci gaba da yin kyautar ka yau shi zaɓi zaɓin mutum da bai ba ku kunala ai kamata a ce lokacin da yake nema ya ɗora gwada ba ku ko kenan wannan ke nuna cewa in ya hau din zai ci gaba da baku saboda ita kyauta zuciya ce akwai wani karin magana da hausa suke cewa mai zuciya ake gaya wa baki ba mai dukiya ba mai zuciya shi ake gaya wa baki ba mai dukiya mai dukiya kana iya gaya mashi kana tsarmin aure mu bai baka jika biyar amma mai zuciya in ka gaya mashi ya baka jika ɗari ya ta tare su kyauta ga zuciya ce take duk mutumin da bai saba ba kuwa bai da hannun badawa tun lokacin da kuke kokarin ku zabe shi to in ya hawa ko barazanar ba zai ba annabi ya ce sabo wancan mutum to kaga wannan ke nuna maka cewa kyauta wani abu ne wanda ke ke da matsayi a cikin addinin musulunci a cikin tsari na zamantakewa to saboda haka mu dawo bisa kan wannan aya malaman tafsiri suka ce wannan aya idan ka kalle ta ita kadai za ka ga akwai wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kakkange ta da su wanda ke nuna ta kawai haramun ne kawai jiya nan da ta ta haramun ne aka ce na farko Allah ce inna ma inna ma ta hasarce lalle ita giya ba komai bace ba illa kenan rijisul azamta ce kaga inda wannan tana nuna haramci saboda haramcin kawai an ɗauko shi ne an aza shi bisa kan giya da abin da ya biyo bayan abu na biyu wanda ke nuna maka cewa giya na da matsala haɗa ta aka yi da caca bancin an haɗa ta da caca kuma sai aka haɗa ta da shirka dukkan wasu nau'uka na zunubi ana ambata su da ma ake ambata su ba a haɗa su da shirka duk da kafa'ira ne dukkan su baki da ita shirka ko kowa ce cikin su da bai amma duk da haka sai aka ɗauko giya da ita da tata sai aka nana su da shirka wannan ke nuna maka bancan haram ne to ya kai girman shirka to bancin wannan Allah ce musu ya rijisun azamta ne da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce mishi rijisun ne yana ya halatta dawo aya jiya ai Allah ce ya mutu daga abin da Allah ya halatta mu da- mai daɗi mm, halalan tsayiba halak wanda ke mai daɗi haka ne ko to kenan ita ba ta daga cikin abubuwa masu daɗi shi yasa rijisun da ita kaga abin da kuku sannan kuma sai Allah ya ce min amali shay- shaytan kuma daga aikin shaytan ne har yau kaga abin yayi yawa na hudu kenan ko mm, kuma sai ya ce fajtanibu ku nisanci giyan nan da caca da kaza da kaza din nan biyar ko sannan la'allakum tuflihu- tuflihu dan ku samu babbar rabo kenan in ba ku nisance su ba babu kai ba tsira ran tashin kiyama kaga daya biyu uku hudu biyar shidda mm,
inda ma muka ce ko no, sannan muka ce an haɗa ta da shirka haka ne ko biyu kenan ko Mm.
an ce mata rijisun ne uku kenan ko Mm.
an ce min amala shifa hudu kenan Mm.
an ce fasta limu biyar kenan an ce da Allah kun tuflihu shidda kenan mm,
to ya ishi giya haka gaskiya.
ya ishi ta a ce haramun ce to kullum ina gaya muku idan muka zo wajen tafsiri na aya sai mu ce duk lokacin da Allah ya haramta abu sai ka ga wani ya ga yadda dalili ba mu ce sai ya gaya muku dalili ba.
Mm, ko bai gaya mu dalili ba a matsayin mu na mummune da Allah ya kira mu sunan mummune dole mu bi wannan abu ko muka ce wannan koyarwa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake maka kai ma in za ka hana ƴaƴanka wani abu gaya musu dalili domin ne dalili Allah sai ce inna ma yuridu إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر Mm.
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون yuridu shaytan lalle abin da yake kawai shaytan yana so ne a yuqi a bainakum al-adawa wal wal baghdha ya shefa kiyayya da adawa tsakanin mm, fil khamri wal maisir wal maisir a cikin eh, giyan nan da kuma caca wa yasundakum an zikrillah kuma ya kai ku daga ambatan Allah wa an sala kuma daga yin sallah fa hal antum muntahun shin mm, kun bari no,
nan in ka diba za ka ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa shan giya da caca shedan na umarni da su wajen sanya kiyayya da adawa tsakanin mutane mm,
in ka karanta tafsirin razi a nan shi ya fassara me yasa aka ce shi dan na amfani da shan giya da tata wajen sanya ma mutane adawa da kiyayya ya ce in ka riba za ka ganin cewa mashayin giya su da yawa ka sha shi kadai kai da mutane ne sha ko mm, mashayin kwaya yana da abokan shi to wani dan caca mm, dan caca cikin mutane yake kuma sannan shan giyan nan bai ma da daɗi in ba cikin mutane ba ita ta nan ba ma ka iya ta kai kadai sai da mutane mm, idan ka ga kuna yi gidan saboda ku ji daɗi da kai da abokan ka ko to amma ma aka shage ƙarshe maimakon jin daɗi sai a koma ana zagaya sorry.
wancan ya kashi cikin wannan shi wancan ya yi tsari wancan ya yi amai kaga yanzu nan me aka samu Samu matsala.
in ba a kai ga wannan ba wancan ya zagi wancan wancan ya zagi wancan wancan ya zagi wancan ka ƙarshe an samu kiyayya ko ku ba a samu ba An samu.
an samu. Ka ba baban mutane giya ya sha, ya fera ta gani mota ta banki shi ya mutu. Akwai adawa ko ku babu. Ai adawa Allah ya. To kaga shi dan ya san ya ku cikin matsala ko bai san ya ku ba? Ya san. ya ku. To duk mutumin da yake da sarar shan giya ko bai kamo hanya ya tafi ya ce gida zai tafiya ba tare da wani ba. Wata rana sai an banki shi. shi yasa in kana tuki ka san irin abin da kake Mm, ake sa ka dora tukin ka kuma kana tukin sauran mutane wani kuma mashayi mm, ka iya kwashe shi a ce ka kwashe mashayi kuma mutum ne ka kwashe a ta rikici da kafa kaga an samu matsala ko ba a samu ba yace in ka zo wajen caca caca duk mutum da aka canye wajen caca kana gana a kwakwace hankali ha jigilin da ya kaɗe rigar shi da wandon shi aka zo shi har gida aka amshi ya fada cikin ɗakin matar shi wani masu yin zanen matar shi wa ake aiko mishi daga gida ya rufe da gida saboda shi kasan cewa za shi bai hoya ba sai ka ta gida ka fito kaya nan yake sa a bashi kaya Wulaƙanci.
sunan da duniya waya ka waya ka hauka ake cewa.
Mm, wulaƙanci.
kari wannan faɗa ɗanka zai aiko maka kuɗi daga libi kafin su yi da kawa an canye kuɗin wajen caca To,
farko ɗan libi da ya aiko maka dan karɓa cikin sanyi ka kaɗe shi in aka tura maka da kaya na jiki ka kaɗe su to haka ɗan ɗan motsi wani lokaci ɗan motsi har ƙarama ɗan gyara shi wallahi to da shi wancan aisha ne yake akan shi abin kaɗai yake tsaya Mm.
sai in ya muku wani wani abu ai kawai da kayan ku za ku ko mm, to shi wanga yana iya kaɗe gonar kuma duka kai ba kan labari ya kaɗe
mm, ba ku san jikili ba mm.
ku ɗora tambayar mutanen ƙauye game da jikin nai ka ji irin abin da jigili yake yi wallahi ba ka gaskata a abin da jigili yake yi. Allah ya kiyaye. to mutumin da ya sa aka kaɗe muku gona da gidan ku, da kayan ku da komai da komai dan Allah in ba a yi adawa ba da shi da ni za a yi To, so, da ma za a yi kaga shi da ai ya samu dama sannan wa yasudda kuma an zikri Allah wa ala sala kuma ya kange ku daga ambatan Allah duk mai motsi cikin wannan yin baki ɗaya cikin motsi yake ba abin da ya sha mu shige ba abin da ya banka ina shi ina ambatan Allah no.
wa ani sala kuma ya shiga- shagaltar da ku daga yin sallah wanda ya shaƙi ina shi ina sallah Allah ya ce fa hal antum mundahu shin ku masu bari ne nan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam duka suka ce inta haina inta haina Mm, mun bari mun bari da Allah wannan shine abin da ya shafi ayar da ta haramta giya ta haramta caca ta haramta haramta sauran abubuwa wanda suke rake su idan wannan yana nuna mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana biyan abubuwa ta darbujiya da kaɗan kaɗan a hankali ake da su idan lokacin da mutane suka saba sai a haramta musu duka baki da a yanke duka wayar na an bin gida man shi macijin ba a sare waya ba ko an kashe shi ba a sake a sare waya ba sun sare waya ne yanzu sai Allah subhanahu wataala ce wa atiu Allah wa atiu Rasul وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ Allah المبين ya ku sani wa atiu Allah wa atiu Rasul ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo da'a wahdaru kuma ku yi hankali ku yi hankali mm, iya ba wasa bace ba haka ta taba wasa bace fa in tawallatu kun ka kuka juya baya fa ala mutu ku sani in annama ala rasulina la balagh mubin abin da yake kawai akan manzon shine isarwa wanda take bayyana ta mm, ko ga tace ayat da ake halaka ta suke rikewa mm, ta cewa ai cewa aka yi annama ala rasulina balagh mubin lalle akan abin da ke mazo shine bayani wanda yake ko kuma isarwa wanda take bayyana ta mm,
kenan ba a ce ya ƙara ko ya rage ba. idan mun ƙara ya kuku rage mm.
ba dan baka sa abin da kake so Gaskiya.
menene annabi ya ƙara cikin addini menene ya rage dukkan bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, sai ka samu wata aya wanda ke tabbatar da shi. sai ka san to sai salafi sai su ce maka ai akwai abubuwan da babu aya mai tabbatar da su ai daga baya ko masu ke suna cewa abin da duk hadisin da wata aya take gaskata shi sun yi imani da shi duk hadisin da wata aya ba ta gaskata shi to ba su yi imani da shi wayan su dai bilban si sai mutum da bai wuce mutane ba. duk addinin da aka yi can baya wani bai ba shi ne zai iya yin addini mai kyau wani shi ne zai tantance muku buhari ƙarya ce ki muslim ƙarya ce ki akwai wani malami da aka tambaya dangane da irin wa'annan mutane ya ce wa wane ne yanzu zai ce maka imam bukhari ƙarya yake mutum an yi shi da shekara dubu ɗaya da wani abu yanzu kai ka so ka ce wa mutane ƙarya ce ki to da wace hujja da wace hujja za ka ce mutane ƙarya ce wanda har ya rasu ya tafi duk duniyar da ba samu wani mutumin da ya ce maka da ne ba kuma sai yanzu nan wurin cikin Najeriya wanda suka ce mutane karaci to kai ma karaci kake yi kanka ji zahi haka ce karaci wanda zai iya kallon babban mutum kamar irin Imam Bukhari wanda ya shekaru da rasuwa wai ce karaci ki da wancan ce karaci ki ai wani abu ne shi kun gane ko gobe za mu yi bayani kaɗan bisa kan wannan insha Allah sau gobe za mu riga ba za mu yi tafsiri amma zan yi bayani bisa kan abubuwan da suka shafi ba sau guguwa ce ta taso an samu matasa waɗanda ba su da aiki matasa waɗanda ba su son karatu tunda ba ka son karatu sai a ce ka rike Qur'ani shi kaɗai ka iya karanta shi ka iya karanta shi ka san fasarar shi ke to da bi za a fasara maka shi uban ka ya saukar da shi ai dai ko gidan ku ne ya kamata a ce baban ku ya san da ya karanta maka da shi ya ku to haka kurum haka kurum to ka lokaci mutane ba ka rike wannan shi kadai kaga tafsirin ga kafin kai tafsirin alqur'ani akwai ilimi guda goma sha shida ko sha bakwai da sai ka san sadaka basar qur'ani to wannan ilimin wahala ke gare su to shi yasa yanzu da an ce ka rike alqur'ani shi kadai kaga shi kenan ba sai kai su ba ruwanka da karanta nahau ba ruwanka da karanta sarf ba ruwanka da karanta ilmul qira'at ba ruwanka da karanta balaga ba ruwanka da karanta adab ba ruwanka da karanta dukkan wani ilimi wanda yake da alaƙa da Qur'ani ina yau ba ka huta ba ba ruwanka da zuwa ma jami'a ba sai ka je jami'a kai karatu Ke yanzu in ka riga ka iya karanta ka san fasara shi kenan sai ka fasara ma kanka duk duniya ba wani littafin da za a ce wai ka fassara ma kanka shi ke nan ka take kai aiki ko mutane suka shi bale wanda Allah ya shi ka ce mutane littafin Allah ne kuma kai ka fassara shi kai da kanka ka ce kun fassara ka ita ce ki daidai duk wata fassara wadda za a samu wadda aka rubuta an tabbatar da an rubuta ta fiye da shekara tun ka ce wa bata yi ba sai taka to kai ba kuya maka taka wa kuya maka taka wa abba na rubuta cikin kakanninka harshen da ba naka ba ba garin ku ya sauka ba ba gidan ku ya sauka ba ƙur'anin nan tsakaninka da garin da ma alƙur'ani ya sauka kusan kilomita dubu bakwai wani ma ko ɗakin Allah ma bai taɓa gani ba kuma yanzu ya ce fasara mu ƙur'ani haka kurum ba malami ba kurum ina kyauta san cewa hatta da a cikin alkur'anin mai girma mu dai mun karanta cikin qur'ani mai girma cewa shi ma kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam koya mishi qur'ana la tuharrik bihi lisanaka lita'dala inna alaina jam'ahu qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayanan to in dai har qur'ani annabi koya mishi akai ban ga wani bakin mutumin da zai zawa ya zo ce maka kai ka akwai maka babu wannan mutane ne na mutane ne kawai suke kaga qur'anin nan na rantsi da Allah dukkan shirwa ya ce kaga wannan gagon da kake iya zawa in aka koya maka alifin bawon ka zo ka iya karanta yanzu to ba haka yake ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasu a abubakar siddiq ya rasu alkurani bai da tashi ko guda ko ɗaya bai da ba a san fataha ba ba a san kasara ba a san damma ba ba a san tashi ba'un ba a san tashi kawun ba ba a san tashi na sa'un ba a san tashi na nunu duka ba a san su ba daga baya ne malaman alkur'ani suka sanya wa'annan abubuwan nan saboda irin mu'ajamawa wanda kakanninmu ba laraba ba ne ba mun zo mun shiga a cikin alkur'ani tsakaninka da Allah yaya zaka karanta qur'ani babu tashi ko guda babu sani ko guda to shi ne ba suka sa wannan wasan hatta ake ɗaukowa yanzu kake iya karanta saboda su suka yi wasanin su kenan in babu wasanin yaya za a yi karanta shi wani ya taɓa aika ma mamman shi na taɓa gaya muku wannan abin cikin nan da na yi muhadara a kan yan kalkar wani yaro ya tafi daga sai ya samu wani mutum ya bashi sako wani bawa da ina gani ya ba shi wani sako da bawa ya ce wanga sakon ka tai ka kai ma uwata wanga sakon ga sakon sai ya rubuta mishi letter ya ba shi ya rubuta mishi iyaka na abu da iyaka na sa'i ba da shi iyaka ba ta da wannan abin na hamza alif ɗin ce kawai iyaka ɗin babu ɗan ɗugun ya mulki da ko sai alif babu da shi kasa wa iyaka nasta'in babu da shi ko guda kenan a wancan lokacin sanin ka karanta a wajen malami yadda ake karantawa ne kadai zai isa ka gano iyaka na gudu iyaka nasta'in ake karantawa ina ga dukkan ku gane wannan shi a'a ba ku gane kamar iyaka na abu da iyaka na sa'i ne ya rubuta mushi tunda na ce muku babu da shi kenan in ka zo iyaka in ka ce innaka ko innaka ma yayi in ka ce abaka ma yayi babanka ko na abu da tunda in ka ce ba abu da yayi saboda babu da shi wanda ke nuna haka kenan gaban malami ne kadai zai iya ce maka nan iyaka ake karantawa bai zama ruwa ba kenan ɗauko shi ake yi ga wani nan sauki ne muka samu haka ya ɗauki Qur'ani don saboda an karanta maka alifin babu ta'u sa'u ka iya karanta haka iya zuwa ka karanta da kanka wannan saukin daga baya ne aka same shi saboda an yi wasilla yanzu shi wannan mutumin ko da aka bashi iyaka na abudu iyaka nasta'in bismillahir rahmanir rahim iyaka na abudu iyaka nasta'in Ah, ya shi ko da ya karanta dama ya karanta sai ce to iyaka na abudu iyaka nasta'in wani abu ne kawai sai ya kai makolle ta ko ko da ta karanta sai ta ce ah ka ina ba wanda aka baka kamun kuma ina kuɗi dirhami tasa'in da aka baka. Ya ce kamar kaka. Ta ce me aka rubuta ka takarda aka baka ka kama. Ya ce iyaka na abudan iyaka nasa ita ce ƙarya ce. A taka bi abdin da yake ni wa a taka bi tasa'in. A taki bi abdin wa a taki bi tasa'in. Zai so miki da bawa kuma zai so miki da dirhami ko kuma dinari tasa'in. Ta ce shaddo mana bawa shaddo mana abu. Ta kwakwale shi ta jiki. To yanzu wanda ya san asali, kai yanzu har yana jayayya da malamai bisa kan fasar Qur'ani, wanda ya san wannan abu. To shi yasa duk mutumin da bai yi dogon karatu ba, shi ake ba irin haka ba. Shi yasa ustazan da suke zauwa suna ɗaukar dukuru suna yin wa'azi. Wani mutum ka zo ka gane shi cikin wazan kawai ya kowa malami ko an sa mashi da speaker yana mutane fasar. Matsalar da ke gidan wannan abu, kai ka kai kayan karatun jami'a shekara ko ka shawo wuya. Wai sai ka zo ka tarra wani mutum nan wuri. ko arba'una hadisa bai san ya tsara sauraron kawai gidajen radiyoyi ne sai ana wa'azi da kuma ɗan kasocin shi yana saurari sai zo ce maka shi malami ne to me ne matsala matsala bai taɓa karanta tarihin larabcin ba ma shi kanka ne yaya aka yi wa ya sa wasu daga qur'ani annabi ne ba adabu bane annabi ma bai iya karanta bai iya rubuta ba hanyar su kenan mutane ne suke ta wannan hidima yanzu wanga abin da ke koyar da Qur'anin ga duka baki ɗin shi ya aka yi Alƙur'ani ya kasance hakan ga ya aka ya zama haka wanga rubutun wane ne ya fara shi sannan irin wanga rubutun da ake yi na Qur'ani me yasa Ar-Rahman ba a sanya mata alif doguwa sai dai a sa mata alif ja ka taɓa tambayar me yasa aka yi hakan amma in za ka rubuta Rahman in ba Qur'ani bane kana iya sa alif doguwa ba tare an samu matsalar komi ba kitabun ana sa mashi alif doguwa a cikin alqur'ani ana sa mashi alif wanda ke gajera alif ja in ya zo da alif wanda doguwa kole wace ma'ana ce yake bada kaga tunda kai karatun baka sani ba. in kitabu ne zo da alif ja wace ma'ana yake bada kaga tunda baka baka sani to duka waɗannan abubuwan mutum sai ya tsallako ya tsallako ya tsallako ya tsallako ya tsallako sai ya gane shi kawai ya zama babban malami to ba dole ya ɗora muku kwaba irin wannan ba dole ya ɗauko shi ke sa tun mai ilimi idan ya saurari irin wa'annan abubuwan da ake abin tausayi ke bashi kai da ka san da cewa qur'ani ga daga inda ya tafi mutane sun mishi hidima sahabbai sun yi tasu tabi'ai sun yi tasu tabi'u tabi'in sun yi tasu kowa ya tashi har abin ya kawo gare ka haka saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi haka babu shi haka alqur'ani haka isuf sattin babu shi haka a gani ya aka yi aka gama shi kai da baka san wannan ba ka zo ka ce ka fasara mushi to da za ka fasara mushi da Hausa to ya koya maka cewa haka ake fasara to saboda ka irin wannan abubuwan sai mun kiyaye su sosai wallahi sai mun kiyaye su in mutum yana da ragancin neman ilimi sai zai dora irin wannan abubuwan amma in dai har ka yi ilimi ko a kani ka tajen malamai ka karatu ko a kani to za a gano ilimi babban abu ne kuma ku diba wanda suke yan kasuwa daga cikin ku za ka samu matashi ya samu kuɗin shi ya ta nuna mai manyan yan kasuwa ta shi wani abu a ta barazana za ka samu akwai wani wanda in aka ce ya hiddo dukiyar shi za a ciyar da kai amma irin ka guda ɗari jari kuma bata kare ba cikin garin kuma yana nan kuma ba a sanya da to irin haka nan ne ita ma malam ka wani radda ya san baki guda an shiga uku ja'an ne kwatanta wa mutane ai kowa ma bai gane ba shi ne gane to yanzu karshe sai zo ma ce muka kai duk ma hadisan ma da aka yanzu Buhari na dare duka ku maida masa abin su ku zubda ku rike Qur'anin shi kadai Allah ya kiyaye in mu ma hita ma daga cikin tafsirin mun sai muna faɗa eh, kamar da ya kama dai ne dole eh.
eh